الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a talatin daidai ga watan zulhijja shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 24 ga watan goma shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wanda littafin ya albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi sukan iya gabata tambaya ta farko dan uwa ke cewa wani ne ne matsayin mutumin da allah ya masa rasuwa yana wasu surutai na daban kamar misali yana kiran sunan mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko wata dukiyar shi cewa wasu suna ganin kamar ya yi mummunan karshe cewa har ma suna ganin kamar ya mutu akan kafirci ma'ana wai mutum yana cikin mutuwa yana kiran wata gonar shi ko wata dabbar shi ko wani abu can daban kasancewar mutum ya mutu a wani yanayi yana kama sunayen wasu abubuwa na daban in dai ba abubuwa ba ne ba waɗanda suke kalmomi waɗanda suke na kafirci to ba maganar a yanke masa hukuncin cewa ya yi mummunan ƙarshe an gane ko alamar da ake gane cewa mutum ya yi mummunan ƙarshe shi ma kuma ba za a yanke kaunar ba za a yanke hukuncin cewa ɗan wuta ne ko a ce ya mutu akan kafirci in dai ba an tabbatar da wannan kalima kalima ce ta kafirci to wannan shine akan wannan za a iya yanke masa hukunci amma dan mutum ya mutu misali yana kama sunayen wasu abubuwa can daban wannan ba maganar a ce yayi mummunan karshe illa kasancewar shi dai abinda aka fi son aka fi kaunar bawa ya cika a kan shi ya zamanto abubuwa ne waɗanda suke na ambatan Allah ya zamanto akan wasu ayyuka daga cikin ayyuka waɗanda suke na ƙwarai a ce Allah ya karɓi rayuwar bawa to wannan shine abin da ake so domin alama ce daga cikin alamomi na kyakkyawan ƙarshe mutum ya mutu akan wasu ayyuka na ibada musamman kamar yadda bayani ya gabata wato wato musamman kamar yadda bayanin ya gabata na daga cikin alamomi na kyakkyawan ƙarshe wato mutum ya mutu da kalima ta la ilaha illallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa duk wanda la ilaha illallah ta zamanto ƙarshen zancensa wanda ya bar duniya akan samun zan Allah ya ce makomar shi ita ce aljanna to amma ko da a ce mutum ya mutu yana a shari'a to wannan ba maganar a cewa na ya yi mummunan karshe na a ce dan wuta ne ko ya mutu akan kafirci a an gane ko illa kasancewar da ya mutu akan wani hali ba halin da ya dace ba amma ba za a yanke masa kauna game da rahama ta ubangiji subhanahu wataala don haka kuma shi abinda muke so mu gane galibin abinda mutum ya rayu a kan shi to mutuwa takan cin masa akan haka in akan ayyuka na kwarai ne ubangiji subhanahu wata'ala zai masa dacen wato mutuwa akan waɗannan ayyuka na kwarai haka mutumin da ya rayu akan ayyuka na banza in rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala bata cin masa ba zai mutu akan waɗannan ayyuka waɗanda suke na banza na'am
akwai kamar kungiya mai kula da aikin aji ana ga suna ba maza ɗan aikin aji a tanwa suna sawa ya kamata su bangaren mazan da suke sa a tanwa nan wai shin ya dace namiji ya sanya atamfa a yanayin mu a nan bai ya dacewa saboda a yanda yanayin al'umma yake musamman a cikin wannan yanki namu atamfa kaya ne wanda yake ya keɓanta da mata an gane ko amma saɓani idan ka ɗauki shadda kaga shadda nau'i ne na tufafi wanda maza suna sawa mata suna sawa amma idan ka ɗauki atamfa da leshi wannan kaya ne waɗanda suka keɓanta da mata don haka bayyada cewa namiji a nan ya sanya idan ya sanya ya yi ado wanda yake na mata ya shiga ƙarƙashin la'anta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman bugo da ƙari in ɗinkin ya kasance ɗinki ne wanda yake irin na mata amma misali in kamar shemis ce zai yi da sauransu ko ta jallabiya ta atamfa to a fi sabilillahi a matsayinka na musulmi baya dacewa saboda a nan atamfa an san cewa kaya ne wanda yake banta da mata in ba ka ga mutum da atamfa to sai wanda yake mu'amala da mata yau da gobe in ma dan daudu ko makaɗi a yanayin mu'ana amma idan ka ɗauki ƙasashen gwarawa matsayin atamfa a wajensu yadda ka san matsayin shadda a nan domin shadda a nan kaya ne wanda bai keɓanta da wani nau'i maza ko mata maza suna sanyawa mata suna sawa idan ka ɗauki cikin gwarawa atamfa kaya ne mata su sa maza su sa babu wani bambanci a can illa kasancewar abin da yake bambantawa shine ɗinki kenan anan tun da galibi ana mun fahimci cewa masu sanya atamfa galibi ba mutanen ƙwarai ba ne ba kenan a matsayinka na musulmi mai mutunci ko da a ce ba irin ɗinki na mata ba za ka yi da atamfa ɗinki za ka yi na maza to bai dace ba a matsayinka dole ka nisanci wannan kenan a nan abin da muke so mu gane in ya kasance dinki ne mutum zai wannan dai a nan a yanayin nan kamar wannan sai mu iya ajiye shi a matsayin abu ne wanda yake abin kyama an gane ku ba za a kai shi ba kenan a matsayin haramci amma in ya zamanto irin dinkin mata ne ta wannan kwata-kwata ya haramta me yin haka yana karkashin tsinewa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa Allah ya la'anci maza masu kamanni da mata ma'ana waɗanda suke kwaikwayon mata in ma a wajen tufafi ko a wajen tafiya ko a wajen duka wasu ɗabi'u da halaye wanda yake banta da mata haka su ma maza waɗanda haka su ma mata masu kwaikwayon maza na'am
ana tambaya da dangane da tambaya da ya kamata wai wasu ba sa ibada kirki amma su mutu a gida wai sai a ce ai ya yi kalmar shahada ne ba sai haka
wani misali mutum ne baya cika ibada wannan baya cika ayyuka na ibada kuma sai a ce in gashi da zai mutu ya yi kalimar shahada in dai an tabbata ya yi kalimar shahada a lokacin mutuwarsa wannan dole za a kyautata masa zato ya yi kyakkyawan ƙarshe an gane ko in dai kalimar shahada ya cika da ita ko da yana wasu ayyuka waɗanda suke na sabo a rayuwarsa baya cika ayyuka na ibada da Allah ya dora masa in dai ya yi wannan kalima a ƙarshe to dole a kyautata masa zaton kuma cewa haka ne makomar shi aljanna ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma'ana duk wanda ya cika da kalima ta la ilaha illallah wannan na nuna mana cewa a ƙarshen al'amarinsa ubangiji ta'ala ya lullube shi da rahamarsa ya ji kai shi ya gafarta masa kuskuren shi wanda ya gabata na'am
a wani yanayi a kan halittu a duk wai sahu tsakanin ginshikai hani game da yin sahu tsakanin ginshikai shine domin kasancewar kada a ringa keta sahu ma'ana ya zamanto ana raba sahu don haka hani ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hikima akan haka amma tare da cewa malamai sun tafi akan cewa wannan hani ya keɓanta lokacin da ya kasance akwai yalwa a cikin masallaci amma duk lokacin da ya zamanto abu ya kuntata to a nan kasancewar wannan hani malamai suka ce a nan sai a ɗan maida shi gefe an gane ko don shi yin sallah a tsakanin wani ginshikai hikima don kada a ringa ciccira sahu idan ginshiki ya shiga tsakanin wannan sahu wannan wanda yake tsaye da wannan kenan kamar ya raba tsakaninsu to amma in ya kasance akwai wata larura akwai wani uzuri to a nan yana halatta yin shi sahun a tsakanin ginshikai in ya kasance kenan masallaci ya kuntata babu inda za a yi dole sai an yi tsakanin waɗannan ginshikai to ba laifi akan iya yi amma in dai da yalwa to wannan bai ya dacewa na'am
kamar yanzu ma'aikata ke haka ta gwamnati to akwai abubuwan da aka aji za a yi aikin gwamnati da su yanzu kamar wanda yake na yana aikin gwamnati a wurin in ya tambayi mai gera ya tambayi mai gida ya amfani na kashi da abubuwan da su na kamar mota haka
wato tambaya ta ƙarshe shine ɗan uwa yake cewa menene matsayin yin amfani da kayan gwamnati wanda ta kawo a ma'aikata domin yin aikin da ya shafi wannan ma'aikata kamar motoci da sauransu idan hukuma ta kawo abu a matsayin cewa na ma'aikata kaza ne domin a yi aikace-aikacen da ya shafi wannan ma'aikata an gane ko to ko shugaban ma'aikatar baya halatta ya yi amfani da wannan kaya akan wani aiki wanda yake banta wanda yake nashi ne don da aka kawo shi aka ajiye shi a wannan ma'aikata an kawo shi a matsayin ma'aikaci ne domin ya yi aiki in wata ya mutu a biya shi albashin shi iya gwargwadon wahalar shi amma duk abin da ya shahi amfanin kanshi to da kayan ma'aikata bai ya halatta ya amfani da su idan ya yi haka ya aikata haramun don kayan ma'aikata karka yi tsammanin cewa kaya ne na gwamnati shi kadai kaya ne na dukkan al'umma na ƙasa wanda bai ya halarta ka yi amfani da kayan ƙasa dole sai da izininsu sai da izininsu to don haka duk abin da ya shahi kayan gwamnati abin da ya kamata musulmi ya yi taka tsantsan ya yi tsantsanin yin amfani da wannan abu akan abin da yake bantar kanshi duk abin da ka san ya shahi kanka ba aiki bane ba na gwamnati na al'umma to bai ya halatta ka ɗauki kayanta ka yi amfani bai ya halatta a matsayinka na musulmi don haka za ka ga yau mafi yawan jama'a ta musulmi sun mai da dukiyar gwamnati tamkar dukiya wadda take banta da tasu motar ma'aikata za ka ga an ɗauke ta ana wasu ayyuka waɗanda suke na can daban wanda ma ba su shayi ba aikin wannan ma'aikata wanda aiki ne wanda yake banta kawai da su ma'aikata don haka baya halatta baya halatta ka koma magabatan kwarai yadda duk wani abu wanda yake inda na al'umma ne to suna tsantsanin shi ba sa kokarin su yi amfani da wannan abu akan abin da yake banta da kansu duk abin da za su yi sai abu wanda yake na mallakar su iya kawo ka aka yi aka ajiye ka aka dora maka wasu ayyuka sannan kuma aka maka albashi a wannan albashi naka duk abin da za ka yi na amfanin kanka to ya kasance a cikin wannan amma ba maganar dan kai karami ne a ma'aikatar a ce babban babban ku ya baka izinin cewa ka yi aiki da wannan abu ka ringa ganin cewa ka yi halak shi ma ba ka yi shi ba ne ba kawo shi ne aka yi aka wakilta shi ana kawo shi ne aka yi baya shi da halin da zai baka izinin cewa ka yi amfani da wannan shi ma ba na shi ba ne shi ma shugaban kasa ba na shi ba ne kayan al'umma ne dole ya kiyaye dukiyarsu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna da cikin kitabu sau mun tsaya ƙarshen babi na 32 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 34 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الصوم في السفر والإفطار قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني زم تشكين بابينا to za mu tashi babi na 34 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن ابن شهاب هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس قال أبو عبد الله والكديد ماء بين أصفان وقديد باب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم نحار في يوم نحار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة wato malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idan mutum ya azumci wasu kwanuka na ramadan sannan a tsake-tsakin ramadan ɗin sai ya yi bulaguro shin ya halatta ya ajiye azumi ko baya halatta wannan kamar malin ya gina wannan babi domin nuni zuwa wani hadisi wanda bai inganta ba da aka rawaito daga aliyu dan abi talib da kuma wasu daga cikin magabata da suka tafi akan cewa idan mutum yana gida a zaune ramadan wato ya kama to in ya yi bulaguro a cikin tsake-tsakin ramadan baya halatta ya ajiye azumi sai dai in ya kasance yana cikin halin bulaguran ne wata ya tsaya menene dalilin su shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala faman shahida minkum shahra falyasum ubangiji ta'ala yace duk wanda ya halarci tsayawar wata daga cikin ku to ya azumce shi kenan dan haka sai suka tafi akan tawilin ayar na kan cewa kenan in dai kana zaune a gida kana cikin ƙoshin lafiya baka kan halin bulaguro wata na ramadan ya tsaya to dole za ka azumce shi ba maganar don kayi bulaguro ka ajiye azumi to amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa ya halatta matafiyi ya ajiye azumi ko da baya kan halin tafiya wata ya tsaya kamar yadda shine a nan malam ya gina wannan babin ya shigo da hadisin abdullahi dan abbas da ya ce babun idza sama ayyama min ramadana wato wannan babi ne wanda ke bayani idan mutum ya azumci wasu kwanuka na watan ramadan kun masafara sannan sai ya bulaguro a tsaki tsakin watan shin ya halatta ya ajiye azumi ko baya halatta shine anan sai ya zo da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila makkata fi ramadana wato a cikin wata na ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita wato zuwa birnin makka wannan kwa ya kasance ne wato a cikin wata na ramadan goma ga watan ramadan a shekara ta takwas lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita domin ya je wato ya yaki makka shine anan abdullahi dan abbas yake cewa hatta balagar kadida har sai fasama manzon Allah yayi azumi a cikin wannan bulaguran nashi kenan tunda aka fita kenan a ran goma ga wata daga nan birnin Madina maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi sai da aka isa wani wuri da ake kiran shi kadi wanda ya fi kusa wato da makka akbar maza Allah sai ya ajiye azumi fa afdaran nasu jama'a su ma suka ajiye azumi wato abu abdullah al-imam al-bukhari yake cewa wal kadid ma'un baina usfana wa hudayb shi kadid wato sunan wani tafki ne wanda yake tsakanin usfan wurin da ake kiran shi usfan wato da hudayb an gane ko sai da aka zo daidai nan wato tun da aka fito daga makka manzo Allah sallallahu daga madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi sai da aka zo nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye azumi wanda kasancewar sababin abin da ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ajiye azumi labari aka bashi cewa wasu daga cikin jama'a wato sun bugu sun galabaita manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya sanya aka kawo masa wato ruwa a cikin makayi kamar yadda yake cikin wata riwaya a bayan sallah ta la'asar ne a cikin jama'a maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga wannan makayi maza Allah ya kafa kai ya sha an gane ko ba don komai ba kwa don tausaya ma al'umma maza Allah a gaban jama'a ya kafa kai ya sha ya nuna musu ya ajiye azumi sannan daga mafi yawan jama'ar suka ajiye azumi sai dai an samu wasu ba su ajiye ba aka je aka faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ai wasu daga cikin jama'a ba su ajiye azumi ba sun ci gaba da yi manzan Allah sai yake cewa ula'ikal usa ula'ikal usa waɗannan kenan su ne masu saba ma wato manzan su ne masu saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana tunda anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ajiye azumin shi ya fi dacewa kamar yadda yake cikin wata riwaya manzan Allah sai ya ce ku ajiye azumi domin mai yiwuwa za ku haɗu da abokan gabar wato nan kusa ba da jimawa ba to don haka wannan hadisi malam ya shigo da shi don ya nuna mana halaccin yin azumi a cikin halin bulaguro an gane ku wato halaccin kenan ajiye azumi a cikin halin bulaguro ko da kana zaman gida wata na ramadan ya kama sabani kenan ga wasu daga cikin magabata da suka tafi in dai kana gida wata ya tsaya to ba maganar koda kayi bulaguro ka ajiye azumi to a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a birnin Madina ya fara azumi yana Madina a zaune wata na Ramadan ya kama sai da aka yi azumi goma a ran goma ga wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita bulaguransa ya zuwa makka kuma yana azumi a cikin bulaguran amma da aka bashi labarin cewa wasu jama'a sun tagayyara sun wahala zala sallallahu salama ya ajiye azumi kuma jama'a suka ajiye sannan malam sai ya zo da wani babi na daban wanda ba tare da tarjama ba wanda bayani ya gabata duk lokacin da malam ya gina babi ba tare da tarjama ba to hadisin da yake zauwa da shi yana da alaka da babin da ya gabata shine anan sai ya shigo da hadisi na ummu darda daga mai gidanta shine abu darda Allah ya kara masa yadda ke cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama asharan wato wani bulaguro daga cikin bulaguransa fi yawmin harin wato a cikin wani yini wanda yake mai tsananin zafi abu darda yake cewa hatta yau ba an rajulu ya dahu ala ra'sihi min shiddatil har har sai da aka kai wato mutum yana ɗora hannuwansa a kansa wato saboda tsananin zafi saboda tsananin zafi mutum yana ɗora hannu a kai domin ya kare ma kansa zafin rana abu darda ya ce wa mafi na sa'in a cikinmu ba wanda ke azumi illa ma kana minan nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ibn rawaha face manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abdullahi ibn rawaha su kadai ne suke azumi a cikin wannan tafiyar to wannan kasancewar wani bulaguro ne wanda yake na musamman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi wanda shi ma wannan bulaguro a cikin watanni na Ramadan illa kasancewar ya saba da waccan kissa wato wadda ta gabata shi wancan kenan a shekara ta takwas ne lokacin da ya fita da jama'arsa domin su je su ci makka da yaƙi wannan shi kuma wata tafiya ce wanda a wancan hadisi da ya gabata jama'a mai yawa suna azumi wanda bayan la'asar manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nuna musu cewa aji azumi kowa ya aji illa wasu ɗaiɗaiku daga cikinsu wannan kuma jama'a ce suka fita amma a jama'ar gaba ɗaya ba wanda yake azumi illa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato da Abdullahi ibn Rawaha dan haka wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna halaccin yin azumi a cikin halin bulaguro ga wanda ya ga zai iya amma duk wanda ya ga ba zai iya ba zai wahala to abin da ya fi dacewa ya karbi rangwame na ubangiji subhanahu wata'ala ya ajiye azumi kamar yadda anan mafi yawan jama'a ba sa yi illa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Abdullahi ibn Rawaha me yasa saboda su sun ga sun iya babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama liman ghullila alaihi washtadda lahar laysa min albirri as-sawm fi as-safar قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutumin da wato aka masa wata rumfa aka masa inuwa ana masa rubutu washtadda liman kullila alaihi washtadda al-harb wanda aka masa inuwa lokacin da zafi ya tsananta manzon Allah sai ya ringa faɗa a cikin jama'a yana cewa laysa min al-birri sawm fi safar manzon Allah yace yin azumi a cikin hali na bulaguro baya daga cikin bin Allah ma'ana ba wani abun a zo a gani bane ba wanda mutum zai ci yayi wani abu wanda yake na kokari wanda zai kusantar da shi ga ubangiji an gane ko laisa min albirri sawmu fi safar yin azumi a cikin hali na bulaguro za Allah ya ce laisa min albirri ba a kilga shi daga cikin ayyuka na alkhairi wanda bawa zai nemi kusantar ubangiji subhanahu wata'ala da wannan shine anan malam sai ya shigo da hadisin jabir ibn abdullahi al-ansari Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin wani bulaguro fara'a zihaman manzon Allah sai ya ga taron jama'a sun yi cunkoso wara'a rajulan qadu zillila alaihi a tsakiyar waɗannan jama'a manzon Allah sai ya ga wani mutum an masa inuwa an gane ko domin ya dan wato shakata akan wahalar da ya sha sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya ya ce ma haza wannan kuma menene ya faru ma'ana menene sababin abin da ya kawo jama'a sun yi cunkoso an masa inuwa me ya same shi wanda wannan na nuna mana duk lokacin da ka ga abu wanda ka jahilce shi to ba laifi bane ba ka yi tambaya musamman a matsayinka na shugaba wanda ke akwai mabiya a bayanka ka kenan da ya ga wannan bawan Allah an yi ca a kansa an masa inuwa ana masa rubutu maza Allah sai yake tambaya me ya faru waƙalu sai suka ba shi amsar cewa swa'im ai kuwa swa'im an shaye kenan mubtada sai aka wanzar da labarinsa suka ce ya rasulallahi azumi ne yake manzo Allah da ya ga yanda wahala ta kai matuƙa da wannan bawan Allah sai ya ce laisa min albirri sawmu fi safar manzo Allah ya ce yin azumi a cikin hali na bulaguro manzo Allah ya ce laisa min albirri wato baya daga cikin bin Allah wai ka nuna cewa kai wani iya kokari kai abun a zo a gani dan haka wannan yana nuna cewa ba yana nuna kwata-kwata rashin halaccin yin azumi a cikin hali na bulaguro a a hadisin yana nuna cewa duk mutumin da ya tabbata zai wahala to wannan ba a bukatar ya yi azumi a cikin halin bulaguro an ki ya yi azumi in dai ka tabbata za ka sha wahala to wannan bai ya dacewa shi kuma mutumin da ya ga zai iya jurewa babu wata wahala wadda za ta riske shi to wannan kuma ba laifi ba ne ya yi azuminsa wanda kuma ba shi da hakikanin ya sha wahala ko ba zai sha wahala to wannan malamai suka ce an ba shi zaɓi in ma ya dau azumi ko ya aji kenan don haka a nan shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa min albirri siyamu fi safar kenan baya daga cikin gun Allah ma'ana duk mutumin da ya san zai kai irin wannan matsayi ya wahala a azumi na farilla ko azumi na nafila to baya daga cikin bin Allah mutum ya dau azumi a cikin wannan yanayi domin ubangiji subhanahu wata'ala ya ma bayin sa rangwame in kana cikin halin bulaguro kakan iya ajiye azumi sannan ka gina wasu kwanuka bayan wucewar azumin karama idan dan haka a nan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kalima cewa baya daga cikin bin Allah yin azumi a cikin halin bulaguro kenan wannan lafazi sai ka keɓance shi game da duk mutumin da zai wahala duk wanda ya tabbata zai wahala idan ya dau azumi a cikin halin wannan bulaguro to bai ya dacewa ya dauka abinda ake bukata ya karbi rangwame na ubangiji subhanahu wataala wanda ya san ba zai wahala ba to wannan shi ya halatta ya aje wanda ya halatta ya azumi idan ya ga zai iya kamar yadda a wancan hadisi da ya gabata a cikin jama'ar ba wanda yake azumi a cikin wannan bulaguro face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abdullahi ibn rawaha me yasa saboda sun san za su iya jure ma wahalar za su iya yi amma wannan shi kaga ya kasa jurewa ya kai matsayin har an zo an masa inuwa ya tagayyara to don haka anan wasu malamai suka tafi akan cewa yin azumi a cikin halin bulaguro wasu suka ce kwata-kwata baya halatta an gane ko suka ce kwata-kwata baya halatta me yasa saboda anan manzo Allah ya ce baya daga cikin bin Allah yin azumi a cikin halin bulaguro dan haka suka ce duk wanda yi ma yayi azumi a cikin halin bulaguro to dole sai ya rama azumi an gane ko in ma kayi suka ce bai yi ba dole sai ka rama wanda suka tafi akan haka malaman zahiriya ne to amma mafi yawan malamai kamar yadda su al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i da imamu abu hanifa suna ganin cewa mutum yakan iya yin azumi a cikin halin bulaguro kuma yakan iya ajiyewa amma sun tafi akan cewa duk mutumin da yake da karfin niyya zai iya jimre ma wahala to wannan ya yi azumin shi ya fi dacewa amma tare da cewa su al'imamu ahmad da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ko da ba za ka wahala ba a cikin halin bulaguro ka ajiye azumin shi ya fi dacewa me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai ingantattu manzon Allah ya nuna mana cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya ma bayinsa rangwame to abinda Allah ya fi so ya fi kauna bayinsa su karbi wannan rangwame da ya musu ka karbi rangwamen Allah da ya maka wannan shine ya fi dacewa kuma haka Allah ya fi so haka ya fi kauna da haka kenan suka tafi akan cewa ajiye azumin shi ya fi dacewa ko da mutum ya san ba zai wahala ba shi can maza da salatu salama da ya yi ya nuna mana halaccin yin ne mutum yakan iya yi ya bayani ne yake game da cewa mutum yakan iya yi ba laifi ba ne ba kuma za mu iske a hadisi na gaba wanda sahabban maza da salatu salama wasu na azumi wasu ba sa yi kuma ana cikin hali wanda yake na bulaguro باب لم يئب لم يئب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القانبي عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يئب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam junansu baya aibanta juna game da yin azumi a cikin halin bulaguro ko ajiye shi an gane ko junansu baya aibanta juna ma'ana ba sa ganin laifin juna su waɗanda ba sa azumi ba sa ganin laifin masu azumi su waɗanda suke yin azumin ba sa ganin laifin waɗanda suka ajiye azumi to shine malam ya gina babin a kansa shine ya zo mana da hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda yake cewa kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun kasance muna bulaguro tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam falam ya ibe sa'imu alal muftir wato mai azumi baya aibanta wanda baya yi walal muftiru ala sa'im shi wanda ya ajiye azumi baya aibanta mai azumi ma'ana ba wanda yake ganin laifin dan uwansa da shi mai azumin da wanda baya yi me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su kasancewar duk mutumin da yaga zai iya yi kenan ba laifi bane bai yi wanda kuma yaga ba zai iya yin azumin zai wahala to wannan kuma yana iya ajiyewa kamar yadda kenan a can maza Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi tafiya dukkan su ba sa azumi sai shi da sahabinsa Abdullahi ibn Rawaha kenan dan haka kaga anan inda kasancewar yin azumin a cikin halin bulaguro laifi ne to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi ba kuma ba zai bar wannan sahabi inda ajiye azumin laifi ne a cikin halin bulaguro wani abin zargi ne to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma waɗanda ba sa yin kuskurensu don haka a nan shi ne kenan junansu baya aibanta juna game da yin azumi ko ajiye shi kenan a cikin hali wanda yake na bulaguro don haka dai a takaice kamar yadda bayani ya gabata duk wanda ya ga zai iya jimurewa to wannan ba laifi bane ya yi azuminsa amma duk wanda ya tabbata zai sha wahala to wannan kwata-kwata bai ya dacewa yi kamar yadda kenan a can wancan hadisi maza Allah ya ce baya daga cikin bin Allah yin azumi a halin bulaguro kenan duk wanda ya san zai wahala ya yi azumin to wannan ana iya aibanta shi ana iya aibanta shi me yasa saboda kasancewar a can manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa baya daga cikin bin Allah yin azumi a halin bulaguro kenan ga duk wanda ya san ba zai iya jimre ma wahala zai kai irin wannan hali amma kenan in ya kasance mutum ba zai kai irin wannan hali to bai zo da abin da za a iya aibanta shi ba kenan ya aikata abin da ya halatta kuma wannan azumi ya tsaya masa matsayin azuminsa kenan ba maganar ramuwa kamar yadda karin bayani zai zo akan haka babu man afara fi safar li yarabun nas قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبو أوانا هو وضاح بن عبد الله اليشكري عن منصور هو ابن المؤتمر عن مجاهد هو ابن جبر عن طاووس هو كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ أسبان ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر وتولى بابي ني وندكي بياني game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam mutumin da ya ajiye azumi a cikin halin bulaguro don jama'a su gan shi su yi koyi da shi kenan liyarahun nas domin jama'a su gan shi kenan a nan sai ka kaddara cewa su yi koyi da shi a matsayin shi na shugaba abin koyi ba don jama'a su gan shi ba yana neman wani yabo ko kuma nuna ji da kai cewa shi mutum an gane ko ba dan kenan riya ba ya ajiye azumi ne domin jama'a su ganshi su yi koyi da shi to shine anan sai ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga birnin madina zuwa makka fasama manzon Allah ya dau azumi kenan tunda aka fita daga madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi akan hanyarsa domin kwana tara manzon Allah ya yi daga makka daga madina zuwa makka to da aka fita kenan ran goma ga wata na ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ajiye azumi ba ya ci gaba da azuminsa hatta balaga usfan wato sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai wurin da ake kiran shi da usfan kamar yadda bayani ya gabata akan wancan hadisi sai ya ce thumma da abi ma'in sannan manzon Allah ya sanya aka kawo masa ruwa wanda kuma kasancewar bayan sallah ta la'asar lokacin da aka bashi labarin wasu daga cikin jama'arsa wahala ta cin musu farafa abu ila yadihi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai ya daga ruwan ila yadihi kalima ta ila yadihi malamai suna ganin kamar lafazi ne wanda yake musahaf an dan canza shi ne ainihi an gane ko mai yiwa daga wasu marubuta ne maimakon ila fihi farafa abu ila fihi ya daga kenan makayin zuwa bakinsa domin asali hannu da shi ne ake daga abu to ya za a ce farafa abu ila yadihi ya daga zuwa hannunsa duk da cewa wasu sun yi tawilin hadisin suka ce farafa abu ila yadihi ya daga makayin zuwa tsawon hannun shi kenan sai da ya daga haka kowa ya gani to amma asali kamar yadda hadisin ya zo ta wasu hanyoyi daban farafa abu ila fihi zan Allah ya daga makayin zuwa bakinsa lirahun nasu dan jama'a su gan shi kenan su yi koyi da shi kamar yadda ya ajiye azumi su ma su ajiye shine ya ce fa'afbara manzon Allah sai ya kafa kai ya sha tun daga wannan lokaci da manzon Allah ya ajiye azumi bai koma daukan azumi hatta kadima makka sai ne isa birnin makka wa zalika fi ramadan wannan kuma a cikin wata ne wanda yake na ramadan don haka abdullahi dan abbas kasancewar shi wannan hadisi ya rawaito shi ne ta hanyar wato wasu daga cikin sahabbai domin kasancewar shi abdullahi dan abbas a lokacin nan bai je madina bai hijira zuwa madina ba domin kasancewar abdullahi dan abbas sai bayan kenan an bude makka da yaki ne suka koma madina an gane ko kinan ya rawaito shi ne daga wajen wasu daga cikin sahabbai don haka shine sai ce fa kana ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ya kasance yana faɗa kenan kamar yadda ya fahimci hadisin yake cewa kada sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa aftar tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin bulaguransa ya yi azumi kuma ya ajiye faman sha a sama duk wanda ya so yin azumi a cikin halin bulaguro ya yi azumi ba laifi ba ne ba wa man sha a aftar wanda ya ga damar ajiyewa kuma ya ajiye shi ma ba laifi ba ne ba kamar yadda ya gabata kenan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi bulaguro wasu na azumi wasu ba sa yi waɗanda suke azumi ba sa ganin laifin masu yi waɗanda suke azumi ba sa ganin laifin waɗanda ba sa yi waɗanda ba sa yi ba sa ganin laifin masu yi da haka shi a ƙarƙashin hadisin sai ya fahimci cewa kenan da yin azumin da rashin yin shi duk ɗaya wanda ya gade zai iya yi yayi wanda kuma ya ga ba zai iya jurewa ba ya aji kuma shi ma ya yi daidai sai dai kenan kamar yadda bayani ya gabata ajiye azumin shi ya fi dacewa babun wa alal ladhina yutiqunahu fidya قال ابن عمر وسلمة بن الأقوى رضي الله عنهما نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال ابن نمير حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي قال حد قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم وأمروا بالصوم قال حدثنا أياش قال حدثنا عبد الأعلى وابن عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله وابن عمر العمري النافي هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa alal ladina yu'iqunahu na kan waɗanda suke da ikon yin azumi idan suka ki to shine fidya wato za su ba da fansa a madadin kenan rashin yin azumi to shine na malam sai ya shigo da hadisin abdullahi dan umar da salama ibn al-aqwa Allah ya kara musu yadda suke cewa ita wannan gaba daga cikin wannan ayar kenan wa alal ladhina yudiquna hu fidyatun ba'amu miski ba ubangiji ta'ala yace na na kan waɗanda suke da ikon yin azumi suka ki shine fansa shine ciyar da miskini suka ce na sakat ha shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wato ayar da ta shafi ita wannan aya shine fadar Allah subhanahu wata'ala da yace shahru ramadana wato watan ramadan ubangiji ta'ala ya ce allazi shine watan da unzila fihi alqur'anu aka saukar da alqur'ani a cikinsa kamar yanda ya inganta daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yake cewa a daren lailatul qadr ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani jimillarsa wato zuwa wani daki da ake kiran shi baitul izza wato a samar duniya sannan daga nan kuma jibrilu alaihi salam ya ringa ciro alkur'ani da izinin ubangiji subhanahu wata'ala yana zawa da sakonsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsawon shekara 23 ko mu ce shekara 22 da wata shida alkur'ani gaba ɗayansa wato daga wannan samar duniya sannan aka saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan ubangiji ta'ala ya ce shaharu ramadana kuma domin hallo wahayi na farko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka ne a cikin wata na ramadan shine yace shaharu ramadana allazi unzila fihi alqur'an wata na ramadan shine watan da aka saukar da alkur'ani a cikinsa hudan linnas wato don shiryar da jama'a wa bayyanatin min alhuda kuma don yi musu bayani game da wato ita ce shirya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wal furqan kuma don rabe tsakanin wato gaskiya da ƙarya a rabe tsakankanin shirya da bata ubangiji ta'ala sai ya ce faman shahida minkum shahara wato duk wanda ya halarci tsayawar wata daga cikinku al'alif wallam anan lil ahad kenan duk wanda ya halarci tsayawar wannan wata na ramadan daga cikinku ma'ana kana gida a zaune kana cikin ƙoshin lafiya wata ya tsaya in ma kai ka gani ko kuma labari aka baka cewa wata ya tsaya ubangiji ta'ala ya ce fal ya sumbu ya azumce shi lafazin shahida bi ma'ana habara duk wanda ya halarci kenan tsayawar wata kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa hum alama ya fa'alu na bil mu'minina shuhud shuhud bi ma'ana hudur shine yace fa man shahida minkum ash-shahra duk wanda ya halarci tsayawar wata daga cikin ku ma'ana ramadan ya kama yana cikin koshin lafiya baya kan hali na bulaguro ubangiji ta'ala ya ce fal yasum dole ya azumci wannan wata sai ya ce wa man kana maridan duk wanda ya kasance ba shi da lafiya awa ala safarin ko yana kan halin tafiya wata ya tsaya ya ajiye azumi kenan fa afdara ya ajiye azumi ubangiji ta'ala ya ce fa iddatun min ayyamin ukhra na kan shi wato kilga wasu kwanuka na daban domin rama adadin abin da ya sha in ma domin rashin lafiya ko kuma domin bulagura sai ya ce yuridullahu bikumul yusra wannan rangwame da ubangiji subhanahu wata'ala ya muku na ajiye azumi a cikin hali na rashin lafiya ko kuma hali na bulaguro kusan da cewa ubangijin ku na nihin wato sauki game da ku wala yuridu bikumul usra ubangiji ta'ala baya nufin tsanani game da ku ma'ana rangwame ne na ubangiji subhanahu wata'ala yace wanda ba shi da lafiya ya ga ba zai iya azumi to yana iya ajiyewa wanda yake kan halin bulaguro ya gaba zai iya jimre wahala a cikin halin bulaguro to zai kan iya ajiye azumi sai ya ce wali tukumilu da idda ubangiji ta'ala ya shar'anta muku rama gwalgwadon abin da kuka sha na azumi domin rashin lafiya ko kuma domin hali na bulaguro don ku cike kenan lissafi ku cike ƙididdigar shi in ma talatin ko talatin ba ɗaya don haka Allah ya shar'anta mana kenan iya adadin abin da ka sha to dole karama sai ce wali tukabbirullaha ala ma hada kuma dan ku girmama ubangijinku wato ku ambace shi kenan akan shiryasuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya muku wala allakum tashkurun kuma dan ku gode ma ni'imarsa shine kenan wannan rangwame kanshi ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala shi kanshi shar'anta mana azumin wata babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala to don haka kenan ita wannan aya ita ce ayar da shi abdullahi ibn umar da salama ibn al-aqwa suka ce ita ta shafe kenan waccan aya wa alal ladina yudiqunahu na ga waɗanda suke da ikon yin azumi in ba su yi ba ubangiji ta'ala ya ce fidiyatun ba'amu miskin wato shine fansa shine ciyar da miskini kenan wannan a farkon musulunci kamar yadda kenan ya shi wannan malam ya zo mana da wannan hadisi na Abdurrahman ibn Abi Layla yake cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato su suka bashi labarin cewa nazala ramadanu fa shaqqa alaihim watan ramadan ko kuma azumi na ramadan wato ya sauka daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat fa shaqqa alaihim to yin azumin sai ya zamanto ya tsananta akan su saboda me yasa ba su saba ba fa kana man at'ama kulla yawmin miskinan taraka as-sawma mimman yudiku duk wanda yake da halin yin azumi to addini na Allah sai ya daina yin azumi sai ya ciyar da miskini an gane ko kenan in ma ka yi azumi ko kuma ka ciyar da miskini kenan wannan zaɓi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'amu miskin wannan kuma bi a sannu ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda a farko da azumin da aka farlanta ma mumine shine azumin ashura azumin ashura farilla ne a farkon musulunci ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya farlanta azumi wanda yake na ramadan da aka farlanta azumi na ramadan sai mazan Allah ya ce wanda ya so yayi wanda ya so kuma wanda ya ga dama kuma ya aje kenan shi wajabcin nashi ya sauka to a farkon da aka farlanta shi azumi na ramadan kenan a nan in ma mutum ya yi azumi ko kuma mutum ya ciyar da miskini kana da halin yin azumi sai ka ƙi yin azumin ka ciyar da miskini kuma wannan ciyar da miskini ya tsaya ma matsayin azumin da baka yi ba shine a nan ya ce fa kana man at'ama kulla yawmin miskina ya ce duk wanda ya kasance na ciyar da miskini a kowane yini taraka soma min man yudiku wanda kuma yake da halin yin azumin sai ya daina yin azumin kenan ya ciyar da miskini kenan dan haka ita wannan ayar kenan wasu malamai suka ce ba shahi ta bane ba aka yi kwata-kwata dan akwai waɗanda kasancewar ba sa iya yin azumin amma sai da wahala kenan a nan suwa ne ne kamar misali mace mai ciki da mace wadda take mai shayarwa don haka wasu malamai suke karantawa ga kuju ɗauwe ko na wanda kenan sai da wahala suke yin azumi kenan su a nan sai aka ce an musu rangwamen yin azumin su masu ciyar da miskini da mai ciki da mai shayarwa haka nan kenan wannan wa'alan da zina midi ƙunahu kenan wasu malamai suka ce a nan sai ka kaddara la ai la yudiqunahu waɗanda ba sa iya yi kamar dattijo an gane ko tsoho wanda karfinsa ya kare aka ce to shi ma a nan kenan me zai yi shi ma ya ciyar da miskini to wannan dai a takaici ayar kamar yanda wannan hadisi sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bada labari yana nuna a farkon azumi in ma kai azumi ko ka ciyar da miskini shine sai ya ce wa rukhisa lahum fi zalik an musu rangwame ne game da haka ko kai azumi ko kuma ka ciyar da miskini fa nasakhat fa nasakhat ha wa anta sumu khairul lakum wato sai fadar Allah subhanahu wata'ala sai ta shafe wannan shine ubangiji ta'ala ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji ta'ala ya ce da za ku yi azumi yin azumin shi yafi dacewa gare ku shi yafi alkhairi an gane ko in har kun kasance kun san da haka wato sai suka ce fa umiru bis sawmi sai aka umarce su game da yin azumi kaga dai anan a takaice ibn umar da salama ibn al-akwa su sun tafi kan cewa wannan aya fa man shahida minkum shahra falyasum ita ta shahidi wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ba'am miski anan shi kuma a hadisin kenan ibn abi laila wa anta sumu khairul lakum cewa wa an ta su mu khairun lakum in kuntum ta'lamun ita ta shafi kenan wa alal ladina yudiquna hu fidyatun ta'amu miskin dan haka sai ya ce fa umiru bis sawm sai aka umarce su da yin azumi wannan umarni ko da yazo kai tsaye daga Allah subhanahu wata'ala da manzansa to abin da yake nuna yin azumin dole ne kenan maganar ciyar da miskini a madadin rashin yin azumi wannan kenan hukunci ne wanda yake an riga an shaje shi wannan kenan bi a sannu ne na ubangiji subhanahu ta'ala da jin kansa game da bayi kenan kasancewar ba su saba da wannan ba kenan shine Allah ya bi mu a sannu har ya kasance kenan an saba don haka kuma wannan kar mu manta wasu wasu na dattawan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka mu musulunci sai ya tsara cewa kankanan yara kafin su balaga ya kamata duk wasu abubuwa na ibada a ringa umarninsu su ringa yi kenan kafin abin ya zama wajibi a kansu sun riga sun saba shi ne a nan sannan malam sai shigo da hadisi na abdullahi ibn umar allah ya kara musu yadda yake cewa qara'a fidyatun ta'amu masaki kenan shi iya abin da ya karanta wa alal ladzina yudiqunahu fidyatun ta'amu masaki ƙala sai ya ce hiya mansuka ya ce wannan aya ya ce mansuka ce ma'ana an shafe hukuncinta na ciyar da miskini kenan a madadin rashin yin azumi kenan yin azumin ya zama dole ga duk wanda zai iya kenan wanda za su ciyar su ne kamar wanda muka zana da dattijo wanda karfinsa ya kare da marar lafiya rashin lafiyar da bata warkewa kwata-kwata kuma baya iya yin azumi da mai ciki da mai shayarwa wannan su ne iya abin da yake kansu ciyar da miskini ba maganar kenan azumi nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك